الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلقنا حديدا فقمره بلحقة وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ثم عذاب يوم عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد وكافر لما سبق ناصر حق بالحق وهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجلال العظيم يا همة الشهيد وإلنا بهذا المعبد وتأتي بنظرة كاملة الظلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم ادم نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وأطول مقاما محمودا الذي يؤثر إنك العفو لكل حالة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اشف أن العذاب إلا مولود ربنا اشف أن العذاب إلا مولود سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى yana ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa kur ya rasul la ka tun ka tun la tattalama a haka dan uwanka a ha'ari dan uwan adawa wanda ya wannan hudu shi da annabi hudu alaihi salatu wasalam idan zarqa mu saboda ya yi gargadin mutane na bir aqabu awalin aqabu ita aqabu turwaye ne to amma su ko mutane ga turwaye ne wa akalatin nuzur annuzur ba ko yarbaɗi min ban ya zai domin kafi gabanin da bayanai kun zo ke nuna alaba a nuna labari na shi a zai hudu akwai mazani gabanin akwai kuma mazani bayanai an zai ƙaunahu allah ta abu illallah ya yi gargaɗin mutane ne kan su bauta sowa da allah in yi a haku alaikum a zamanin ina ji musu tsoron azabar wata rana yau da kabila a ba da rana yake da girma in aka wata wani Allah. قالوا أجئتنا لتعبدنا أن آلهتنا قاتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين. أعلم بك بأنه هو نعم أجئتنا كاين كون الذي كان أنا بك كاين كون أن آلهتنا كلام أنه هو كلمة فوق ما فاتنا بما تعبنا kayo abin da ka alƙawarta mana na in muka bauta wani Allah cewa azaba ba su zo azaba ta zo in kunta da sati na hakika ce masu gaskiya قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. أعلم أنه إنما العلم إذا أذهب علم غير شيء فهو يتنزل بوحي الله تريبا كان غيرها إنما العلم السلم هو أذهب عند الله ينا وين الله هو الله أبا أشرى يرى وانا أذهب هو غير وانا أما في غير وقوف تربوه وانا أنفع وأبنى كذيبا بكبرنا أذهب غير مشيطنا وين الله هو الذي يعلم شيء الله شيء من متى يأتيكم الأذاب والأذاب والأذاب والأذاب wa umarnikum matsayina ina mazo kadai na isar da ma ursutu bihi abin da aka aiko da shi ne ku zuwa gare ku walakin ni amma ni annabi ku alaiku ina ganin ku kauna mun irin mutane ne tana nuna masu bakawar ta cikin jari ku da azaba saboda ba ku gaugauta da hana sai ne gauga azaba ta zo فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منقرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم lokacin da kuka ga azaba ta zama ai ma huwar azaba lokacin da kuka ga abin da zai zama azaba ayyar amma wajen gide ne a rana shi kuka sama ya yi rowa kamannin sama mun ta kalli a wajen ya ta san makarkar mu da fito a zaman nan da hukumar yau da mun taro kalu da kuka da haza an ai wannan ba a ba wasu jirgi da ne mu sai ba zai mu da ruwa kada da harfi Allah ke farko kusa zuwa wannan jirgi ne masta zai tuntuhi a duka nemi gaggawa da ke na azaba rihun matsayin iska ne biya azabu wanda aka ta azaba a nuna mai da ɗanwa تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وانا ان كاتب النور كان حالك كل شيء كوني مرضى عليه تشوك عليه duk abin da ta take ne ta halaka shi da abin da biya da izinin ubangiji ai irani da kaddara wa Allah fa halaka da jaran ta halaka da malla ta kuma ta an da ladan wa jaran da kanana wa amwalan da dukiyoyi bi an tsare da zalika ta kwashi mutane ta kwashi dabbobi ta kwashi dukiya ta yi saboda su bai da zama wa ɗan tsakanin saboda kaza sannan a sun lafiya kayan ɗan adam kayan turga zuwa kaza فأفضل أما هي الله لباع الكورة إلا مساجد المسجد الذي كذلك لإنه ولد فاكرون لأي كماعة الإسلام ينمون كما متولد فاكرون لذين قوم المجرمين مكر جمع المجرمين كعلم آدمون فاكرون ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وكلمة الأرض متعلم النبي هود عليه الصلاة والسلام من بعض والدامة فيما إن مكناكم أشكي أيام يقوم الباب والدامة إن نايلاكم إن مكناكم من بعض والدامة فيه أشكي أيام مكباكم يا آل مكناكم ولا مكان من مكباكم ولا النبي هود من القوة mun ba su ƙarfi wanda za su ƙarfe dutse ƙaro su fara yin su tsari cikin wahalar dutse wa wallahi mun ba su yawan dukiya wanda an nana mu sauka mun ba su kunnuwa ai abuwa injiyai wa asa mu ba su gannai wa akile da mu ba su kasa fa ma ayane an mun sako sako mun ce su wala azara ko mu gannan su ma a ganin ba da maganta wa min shaiwar abuwa wala an da zuwa kaskan da ya gaba su amami su yi tunane da ita ba ta maganta wa min shaiwar abuwa in ka zuwa ka shaiwar abuwa ba in ka zuwa maduna saboda kun zan suna muku da ayatul lahi da ayoyin Allah wa haka cikin ma ka mu ya sa tuna abin da suka irgini na zuwa azaba haka din ya tabbata gare ku ولقد هلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد هلكنا ما حولكم هو تعلم مكة ما هلكت ما حولكم أي من حولكم واذكر بينكم من القرآن أكل لو كتبوا كما متعلم صلوتا وآل الهدى لأمر الهدى وكرهيته وأمر الهدى لهدى لأمر الهدى وصرفنا الآيات mun maimaita ayoyi na tunatarwa almujar hujjoji albaina da mabayyana waɗanda za su tafi mutane da dawo da hanya ta Allah ai la Allah mun yarda una don a kuma da hanya ta Allah ta ala madaukin sarki فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك رزقهم وما كانوا يفترون الذين اتخذوا من دون الله وان تكرسوا قربان عبادة من دون الله ومن الله متقربا به أنا لما كنت شروا بهم رسول الله سوى الله آية رسول دمك أبناء دمك فلما نفرهم ميزان هذا دمك كيف ban ko kusa zannu anu lokacin da suka neman taimako da bubuka bubukan sai su buku anu da ransu wa zalika shi ko wannan qur'anu ibadata kirkurun ƙarya ce ai kirkurun ƙarya ce wa ma kan yantaruna da dukkan ayyukan kirkirowa suna danganta ma bubuka wanda suka cewa هذه لآلهتنا وأن الشام نبوه كمر وأن كما مريا لمني كذا نامني كذا كذا كذا تردو وأن يكفرهم وما كانوا يفتنون أيات الأرض كرسلة كتبها وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما هضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين واذكر يا رسول الله كتبنا إذ صرفنا إليك نفرا sannan muka jiwo ai amalla mun kai ka zo mazarin wasu jama'a min aljinni na aljanu inna allaha tabaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki amana jama'a ta min aljinni ya kai ka zo wasu jama'u daga aljanu jawo ila rasulullahi suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yastanquna alqur'ana suna saurare karatu alqur'ani qala mai ruwa ce jinnu nasibi da sune jinnu nasibina aw jinnu ni nawa ko ko aljanu kasan ni nawa amma ita ita ni nawa kasa ce a nasibi da ko karkara ce wa kanu sarfatan ko ko da zuwa ne ko ko da zuwa ta matsila abinci Allah ya ya zuwa a wata ta da ke cimbar mahalata gefen madina ne yana sallar alfihir ma'ana sallar asibahin musafai ne jama'a ta rinar jini allah gargaro da wani jama'a na aljanu ƙur'an makonin ƙur'an da suka saurari a ƙur'an sai suka yi imani da annabi suka yi imani da allah sau da yawa ba so guda ba wannan ƙara shi allah ya umarce shi ta ba da ta'ala ila jin nasibina ya zo wurin jin nasibina a can garin ninawa kasar annabi a kasar annabi musa alaihi salatu wasalam Abdullahi Mas'ud sai Abdullahi dan Mas'ud ya yi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi dan Mas'ud shine hadimin Annabi duk inda Annabi ya tsaya shi ka dauka mashi buta ko dauka mai takalmi to za a wanne ta Abdullahi dan Mas'ud hadimin Qur'ani ne cikin sahabbai da bai ko ta wasu kan ce Qur'ani da Annabi yana daga cikin sai ya mutu tare da Annabi min al-mahalli daga inda yake lokacin da aka kusantar a kusanci mahallin da su waɗannan aljanu gudu wani inda annabi ya haɗu aljanu sai ya tsara mai wani dariya annabi ya ce ma Allah ta mafuru ka ga wannan kewa da neman shaka ba za yi kewa kada ka hita na hada haɗu daga wannan dariyar wannan zane wanda ne muka kasan gashi wanda ba a dinga kai ba bai kan matsala yanko ka kurkura ka fito ne hada hada wannan zane ne muka na ta kani ba za ka haɗu da ni ba illa ne da kyawun sai dai a kiyama ta gama ko ba kiya sai yawan su a cikin wannan zane sai wanda Allah sallallahu alaihi ya kalli wani waɗannan bayan Allah a janu Allah ya karɓo ya ce da annabi ya kai inda suke sai ina ga mutane da moyoyi suna ta kwararowa suna kwararowa na wani kabiru har jama'a masu yawa suka taru da annabi tun ina hanga annabi saboda ƙarancin jama'a har suka yi wasan bayan hango annabi sai tsoro da annabi kawai wani abin hawa gare su na fi kuma in so da wannan da'ira da mai da yanar asalin in neme ma na gani zai kai da haɗauki na yariya ma ƙare ni sai mutum a jina an zai yi tsarin ne cewa in halittu cewa in nan su da gaban da zane ba zan da wani shi wani sai ya da kiyama to sai ya haƙura a jami ku ya farkowa قال النبي صلى الله عليه وسلم مزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرون لهم القرآن لا إذنهم سابق القرآن ويؤمنون أعطيتنا جاءتنا إيمان وهم مستقبون أكثر سورة ومنتمون سبعين أجمع فآمنوا جرد الله بلادك إيمان الليل كله جاءت دكة دبائن annabi ya shiga cikin hada a cikin mutunantar da waɗannan aljanu da Allah ko ruwa gare su من ترى إلا بعد أن صلى بهم الفجر أنا البيضاء لهم كارون وكيف يوصل أشجر ومن ركب ولا كثير دخل رجل ولم يكن يجب قال عمر sai bi umar ya ce قال قال الرسول صلى الله da عليه وسلم wannan mutum ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce مشيت
irin بالجنين ta ne ina ganin ta ya irin ta aljani ko annabi ne kai وانا جمعت ko ina jin murya irin murya ta aljani ko annabi ne kai ورب الكعبه ina rantsuwa da ubangijin ka'aba wannan ta ta aljani ce murya kuma ta aljani قال انا شخص to sai wani mutum ya shigo wani annabi قال له الرسول sai annabi ya ce mishi man an ta wani ne kai قال انا Harun yake ni ne Harun ɗan a Ibn Aya, ni ne Harun ɗan Aya, bin Latif ɗan Latif, bin Iblis ɗan Iblis.
قال له الرسول صلى Sai الله ba za a ɗaukar zama yake mishi, عليه وسلم سبحان الله sarki ya tafi daga Allah. Mai ليس zai kwakwai Iblisa ɗan Larawa ne, uba yi ɗaya a tsakanin ga Iblis, قال نعم sai ce zai haka ya annabi Allah.
قال كم حكى A rai kamar da kowane yau to shekara kalmar duniya.
قال حدثت عمر الدنيا Yake an yi kowane duniya ta taurin wadda wadda aka ba annabi Adam kwana bakwai ina nan duniya.
عندما كانت عائشة يقول عائشة lokacin da ba da ƙabilu da kuma habilu sabta ƙabilu zai kashe habila tsattan annabi adamu أنا عادل ما ina tare da shi shi shi ƙabilu أنا الذي لا أذكر a الحياة taƙaice ma min yi mita mai dutse wanda ya samu wani mai kai الذي هو الذي wanda ya mai rantsa ya kai ya kashe shi الله صلى الله عليه sai وسلم ba za Allah ta zama ce mashi كما فعلت a cif da abin da ka aikata قال sai wannan a sai shi harin sai ce annabi ولكن كنت إلى amma ina shaida ma wancan lokaci kafin in musulunci ne amma yanzu na tuba وأنا نفسي نوعا na iska rayuwar annabi Nuhu alaihi salatu wasalam وأنا كنت معه في السفينة kuma ina tare da annabi Nuhu cikin jirgin ruwa كنت مع إبراهيم kuma ina tare da annabi Ibrahim muhina da ke na da sai aka jira Musa كنت مع موسى ina tare da annabi Musa وعلمني Kuran mina taure ya mana da yin wasu turori na a taura.
كنت مع عيسى Ina tare da annabi Isa ɗan Maryam, وعلمني ورجل mina injili ya mana da yin wasu turori daga injila.
قال لي Sai sai ya ce man, لا shi shi annabi Isa sai ya ce man ni Harun. Idan ki ta Muhammadu in ka da annabi Muhammadu وقعه yanyan salama ka ga yan man da shi على رسول الله sai maza Allah صلى الله sai da ya ce وعلى isa salama kai kuma da tabbata ya da isa alaihi salatu wa salam fa'akar abin da isa sama kuwa sai maza Allah kai ta musu wasu nuron shi ha mai Qur'an turon da Qur'an har Umar maza Allah sai sai Umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma da Allah wa lam yuqilla bi amma bai ce mu wannan aljanni hawo ya mutu ba annan ma ma da hayya muka tabbace cewa kenan tun da har Allah ya koma ga Allah da zuwa to kila sai muna ta kare mu na Allah shi da wato a wannan zamani sai da wanda ya kaba da ba sai ba Allah sai da sai ce mashi mi afdal da kanu zalika ro tun daga zamani wancan haka wa yanzu idan an haka wa yanzu sai ce libadi hada wanda mutum da ka gani gaskiya da yake ba karban hura ba kuma duka إنما أمتك إذا الأمة تتسل إتك الدولة تتسل ملائكة سترى سوسنا للدولة يبنون الأول أيك أيك نأشاء فقد كأيك da mutum bai a ruwan lalata wanda bai zaɓa Allah ya ba ku sutura zai ba ta daura har aka ramar yake wa in sabon ma yake na fara Allah ce ka tuna sai ka jiro da na fara wani jama'a min aljin na aljanu يستمعون القرآن ولا ولا القرآن فلما هربوه da suka da suka rabu Qur'ani wajen annabi qalu li ba'alim sashi yake masashi an ki ku kowa yake an ki ku kawai timahi to dai ya ku kowa da ga wani abu ana yi wani to za mu yi ta Qur'ani mai da wanda falan ma koya bayan an kare wannan saurari ai farka ne ki kiradi annabi ya kare da karatu wallau sai suka jura ya karatu تقوم إلى قول الزوى جماعة منذرين سنة مرسل مبكر إن كان أولا وإن الله كما أداو الإيمان بالله
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا أنزل من بعد موسى موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم Ƙarin sai suka ce ya kawo mana ya ku mutanen mu jama'a a janu inna mu kam yau sami ina kitaba mun ji irin wani littafi wanda mu taɓa ji ne tun zamanin zamuna ba kuma Qur'an shi ne Qur'an wanzila an saukar da shi ne bayan Musa bayan Annabi Musa alaihi salatu wassalam a hum kanu ala dinin yahudi don su waɗannan aljanu suna ce addinin yahudawa Musa cikin alima bai ne kuma shi wannan littafi da muka ji a Qur'ani ya gaskata abin da ya gabace shi na attaura da jira da sauran kamar na Allah ya haɗi ila haƙi yana shi ne muka zuwa addinin gaskiya musulunci wanda ya ɗari da mutaƙini kuma yana shi ne muka zuwa tabarki mara wuce shi ne jaro zuciya
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ya kammala ya ku mutanen mu ya jama'a jamu ajibu da ilahi ku karɓa da manzon Allah Muhammadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kiran al'umma zuwa ga Allah ayyukan imani zuwa gaggatawa wa aminu ku yadda bihi da wannan ba annabi ya gafiru Allah lakum Allah ya gawo ta muku zuwa ku zubaku ai ba Allah Allah ya gawo ta muku balle Allah ya hafa ta don cikin su mai akwai zarance zarance wala kufar ita kan ba a yi cikin layin la'ada sai an nemi ya yi na waɗanda aka cuta wani jirgo kuma shi kuka yi imani allah zai tsere da kumin azabu da azaba a yi mai tsawara
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ومن لا يجب داعي الله duk mutumin da bai kama kiran allah ba fa zai zai yi mutumin fir'ari wallahi ba zai tsere ma allah bil'ari a bayan kasa ba ai la yuzidu allah bil haram ba zai kuce wa allah don gudu ba wa laysa lahu من دونه من أولياء باية لهم مثل مكان ملك إنسان يدفعون على الأذابة لذلك تنقل إلى الأذابة إن يأخذ كيسا من دون الله إلا الله أولئك وأن الذين لم يجيبوا وأن الأرض إلى الله يجيب لا يزال في مدى مدينة ولا يوم يمين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير أولم يروا ممكن الله ما تمت تاجع القيامة شن بعض قال أن الله شيء الله الذي خلق السماوات والأرض يتعرف السماء والأرض كفين بغير مثال سبقا بعد هذا أول الثانية ولم يعي لهاتهن kuma mai kasa ba da gudanar da lamarin sammai da ƙarfin gudanar da iska da ruwa da kai da kamar abubuwa ne da kullum Allah bai gajiya ba a wannan daren shin ba ku gani da ƙafi shi Allah mai iko ne ala ainihin da mota da rayu da mutu bale ai haka al'amari shi ƙafin ala iyalin mota Allah mai iko ne da rayu da mutu inda shi Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in da dukkan koyi
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى يا ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الإمام والكل لا يصلى كثيرا يوم الولد الذين على أن ذا أجيب الولد الذين كفروا ما فيما ألا مطلق شكور كامل ذا أجيب الولد سؤال النار ما كان دعوة هنا بأن يؤذى موجها أمنه الزائم والأذاب إذا يقال لهم أشرف عليكم هذا الهدي قاوم جهنم لن جمعكم kamar yanzu ita wata wata da aka ce ruwa za mu fada cikin ta ne da wata wani Allah da nuna ba gaskiya ba ce kanu da ya zace wallahi gaskiya ce wa rakin ramuwar zace da Allah kara sai ka da kuciyar ko faru ko azaba to ku shiga cikin ta ko tantane wuta ma kun tunta kuru da kawai kayan ciyar Allah da dogari فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاتقون
ya yi suna ya tafi kai hakuri ala a قومك جتوتر متعنك كابل قرشا كما كبر قرد أبن كما يبدأ معروتا أرمي يما نأن بوار أرمي النية سببتك العقيم أي نوع الثبات ما تكتب أمامه والصبر ما تنيا حقوي أنا شرائي جبن شبن من الرسل زمن زمي قرلك أسرك وشركة أقول أرم ثم أبوتا أرمي يما من الرسل زمن زمي هم همسطه سوريا رسول بيت kamar yadda Allah ce wa in amanna min annabiyyi na nisa qawm wa minka to minka din na annabi Muhammad wa min nuhin da annabi Nuh wa Ibrahim da annabi Ibrahim wa Musa da annabi Musa wa Isa da annabi Isa da Maryam wa la tasta'dillah ya Rasulullah kada ka gaugauta ma kaunika mutanenka nuzular azab saukar da azaba ka annahu suka da yamma ranar da yawan azab zaɓin azaba ko kuma yawan mayu a duniya za su ganin abin da aka alkawarta musu min azabi na azaba ka annahum lam yalbasu kai ka ce wa sallah da duniya a nan duniya ba illa za ka sai ƙasa a min har nayi guda bala hala balagu shi a ƙur'ani balagu ma'isa ce min allahi daga allah zuwa ga ɗan adam fa hal yuhlaku har ina ai la yuhlaku ba a halakar da kowa inda wani azabu wani zuwa azaba illar kawai ba su da sai mutane kafirai kuma abuta himma da cikin manzanni Allah ya raba musu bil ardi da kayan himma sai yi wasu suna da wasu ɗabi'o'i masu daɗi bayan kare wasu zuge ai kaga annabi adam shine abu halifatin shine farko halifa halifa Allah a bayan kasa amma lokacin da Allah ce wakar ahina ila adam min qablu sai Allah ce fara ci da sai an yi adam ya manci to ke da wannan da yake da adam bai zama da cikin kullun adam ba amma kuma wannan da zakarahum Allah ya ambaci annahu su kullun adam suna da karin himma na farko su da sabon wa annabi Nuhu an sarkin ɗayan biyar ya cikin ƙunar abin don ya zana shekara dubu wurin kira a goma ba shekara hamsin shekara dubu ba hamsin yana wa'azi ga mutane yana wani wa'azi yana gudanar da su fi tsoron azabar Allah wai kuma bila da yana kira su kare ta Allah amma sai ku kama bugu ne sai kun tabbata ya mutu Allah kuma sai kun yanke cewa lalle bugu ya mutu sai ku je wani shi bayan gari amma in lokacin sanyin albayin ya taho sanar mu ya farka kuma ya koma baya ta kuma iske suka tsora ko gora ko wani taro da cito na dai ba mutum nan da ya dawo ina muku da fiya ku ji tsoron Allah kada ya Allah Allah shi ya samar da mu shi ka saukar muku da ruwa shi ka muku iska shi ka muku dare shi ka muku rana yanzu na duka su ne da Allah ya mutu amma sai ku shekara nan ga halin kamuwa ba mu bari baka bari ma ba ran bari ba har shekara dubu ba hamsin a shekara dubu ba hamsin kaga wanda ke da yana da himma bai yanke ba annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kudiyatul la kudiyatul lahunna an kunna mishi wuta har aka kai wurin jefa cikin wutar ba a iya ba ba sai da ma saboda ko an kula da wutar zahiri ya gani saboda wata ya matsata sai da suka yi dubara suka yi wani lilo wanda shi ake kira na jaujawa sai kuma aka lilo suka yi mazan suka ɗaure na hannuwa da ƙawamu suka ala su wani lilo da suka jawo baya suka wurwura da ƙari da yake yana kai wa daidai wata sai gwamnati sai wata da kar sama shekar sai malaka bin ya ji shirin ma annabi nuhu annabi ibrahim alaihi salam lokacin da aka wurga cikin wuta kahin ya kai wuta sai jibril ya iskoyi sai a malakar ne ke mishi alaka halittun ko kana da wata bukata sai ce in dai gare ka ne to ban da bukata sai ki to ka bai Allah malaka roki Allah ya tsaro da kai daga wannan yanayi sai ya ce to kenan in na roki Allah kenan ban san ya san da ni ba ilimin da hali sanin halin da yake wanda Allah ya ilimin Allah ya duni an su ayi ya wadatar da ni ba ta dace Allah ya yi kaza ba. To shi ne da mai da wannan martani sai Allah ce kulla ya ma da kuni banda wuta ki koma ki zama sanyi wata lamar sanyin ma na aminci da an ce su zama sanyi to sai zama kawai sanyi mai cutarwa to sai aka ce bari da Allah da mu sanyi tare da aminci Alhaji Ibrahim ga annabi na annabi Ibrahim ha ba da abu kawo gana mai kawa yana kawo wajen zige annabi Muhammad alaihi salatu wa salam kabar ahwal fir'auna ya yi gogayya da wahalhalun annabi wahalhalun kai fir'auna kun bai zo duniya ba an karɓi warkin yana tsaye an karɓi da yankan jarirai saboda in ya kada ya samu tarowa ana bauta da to abinda ana yi gaya mai yi arku ko ni da ya kai ya kai ya fara cewa zakar da Allah ruha da cara ko Allah mutu ko Allah shawo ka ya kai to annabi nu a annabi Musa alaihi salatu wassalam daga mafarki da Fir'auna yayi aka ce masa lalle za a yi wani yaro cikin kabilar Bani Isra'ila wanda zai zama sanadin gushewar mulkinka sai to an ga mun bai a hannu ya kama yankan jarirai kullum an ga yaro kin da ayyuki da Allah ya tashi gwada mai iyaka ne sai aka jarci biya mai da rashin lafiya aka tsakan magani a za'i a za'i sai aka aka ce mishi wani mabuga kafa masana taurari suka ce lalle diyakka ba za ta warke ba sai an samu wani dabba cikin ruwa mai kama da ɗan adam idan aka ɗebi miyanta to an shafa ɗiyarka to za ta warke ita kuma da tsiya ba ta ji ba ta gani kuma Allah ya ci fir'aunin fanta shi ke nan sai aka ce to yaushe za a samu wannan tsiya sai aka ce za a wannan dabba sai aka ce rana kaza ga watan kaza idan aka zo bakin ruwa za a samu wannan dabba cikin akwati sai aka zo bakin ruwa ana jira da ranar sai ana nan sai aka hango akwati na tafi da akwati ya gaggawa bakin gaba aka bude sai ga annabi Musa alaihi salatu wasalam da aka bude miyan baki ne aka ɗiba a shara wannan iyali da wannan nan sai Allah ba ta lahiya to sai ya ce da ba sai abiya ai ne wanda ba shi bane mutum da ya gudu da ke haba wanda ba shi bane mu zata asali da zata annabi musa alaihi salatu wasalam ya shekara arba'in yana gwagwarmaya da hakamin fir'auna a ta ga kamar har Allah ya nutsar da shi cikin ƙoramar ƙurgun kuma kiran nan da ya kai bai ƙosa ba bai zai zo da haka ba isa alaihi isa alaihi salatu wasalam shi ma haka yi ya yi gogayya da cutarwa sai mudawa waɗanda ka ya kan addinin annabi isa sai kuka rubu muka ne har Allah ya ɗauke shi ila sama zuwa sama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bar mashaikan Quraysh ya yi gogayya wahalar Qurayshawa har suka kai suka haɗa mugun mutse a gidan taro gidan shawara aka kai ba to lamarin Muhammad da ya ishe mu mun yi kira a mun yi tsaro da kai mun yi sabo dangi ne ba kun kuru mun hana mun tsaro mun hana ba su amai mun hana su amma mun hana su sayi sayarwa duk abin da aka yi ya tsare amma su ya ƙi bari to yanzu ne a shawara ta ƙarshe a gidan sha taro wani ya ce to abin da ya kamata a aba shi ga raƙumi a ba shi abinci ne ya hita musalamai ya hita magani sai wani ya ce to an yi hutun da kun ce daɗin ba shi gare yana iya ba samu wani mutane su bi shi in ya ƙarfi ya dawo ya tafi sai wani ya tafi shi abin da ya gani abin da ya kamata a sa shi cikin ɗaki a rika riƙa na abinci ga taga har Allah a shirya ne sai wani ya ce a to su ko dangi ne ba ka ne suka bari ɗanɗan cikin ɗaki a kulle ba da hitsa ne ba na tsaye sai wani ya ce to sai abu ta ya to shi ta shawara cikin samari ko ya shawara yara a samo mutum arba'in ko wata ƙabila da ba mutum guda mu ba su ta kumba mu ba su giya mu sha mu mutu alƙawarin kuɗi ku zo dare mu za su sare muhammadu iyakar dangin muhammadu su ce mu ba su giya to gaba ba su giya da kabila a nan komi da su ba zan kama to sai shaitan ya haro su ce wanda sha mu ta ta kashe to sai aka tashi akan haka to a ran nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam izini na ya hijira ya bar garin makka to da ya fito wani hitar da lokacin hitar yayi sai ya tarar da waɗannan samari su arba'in sun yi jeri sun yi sahu ana jiya in lokaci ya kaɗai a shiga ɗakin annabi a ne tara irin na mutum guda da matsala ta kuma ya to ya yanke mu tsaye sai ya tsaye ƙasa ya bar faɗa musu yana kan su ya fi nuwar ƙur'an hakim in na kan zuwa musulmin ala zuwa musulmin har iya zuwa ina da alaji alaji mu a galarin har ba da kan gaji nuna da aka kawo wannan wuri ya bar da musu kasa da kanu to duk wanda an ka faɗa mu na kasar ya mai yakin bada bai dawo lahiya ba ai ka ga abu lahi dan wa annabi ne, don karin mahaifi ne ne wa kawai kuma ya ce mutane annabi kuma ya ce wanda ba su gaggata annabi ba ga mata sai wadda duk inda annabi kare ya sai wuce masallaci sai suna ɗibar ƙarfin tana waƙa don ya da ya tura taka in kuma lokaci ya ta kowa ya garwa a ta kowa ya ƙanƙaru sai ta zo kanta annabi zai wuce sai ta kawo ƙanƙarun ta waƙa duk hanyar annabi zai wulga to waɗanda duk cutarwa sai daban daban wanda annabi ya gogaya da kwarai shawa waɗanda ƙulun azumi su ne waɗanda Allah ya magana a cikin haƙƙinsu su ne ma'abuta ƙarfin himma ni da wasu na manzannin Allah amma wani bitar shi a da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam صدق الله العظيم
gafarta malam ko mutum na iya soke alkur'ani mai girma ya ce na ba da lada ga mabambantan waɗanda na rasu misali kamar mutum biyu
bayan ya fice sai da aka shekara ya dawo mai kara wucewa sai ya zaka samu bakin wani makamantar ya daga hannu ne addu'a sai wani ba Allah ya kai gari sai ke ba Allah bi da kai ya ce ban da kai addu'a da kai ba ba wani ma ka sai ko Allah ka jira aikin da ka ba mu kalla da na kowa wallahi muna mun fara wallahi ta hayyar tuka da aikin sama
gafarta malam ko ya gafarta malam ko ya halatta ga mai azumi ya ɗanɗana ɗanɗanon abinci domin amma ba tare da ɗanɗanon ya gane mai baki ba ko ta azumin shi ya halatta da mai gamuwa tattalin abinci da shi ya ji ko bai ji ba ko kuma suka ji ko ya ji ko bai ji ba muhammad ya amma a tofar da shi malamai ba ke san ya san kurkur ba su da amma wani an ba da dama in an yi a tofar
gafarta malam ko ya halatta mutum ya yi sallah da tabbuwa mai hoton mutum
ayyukan da ina ne da matsala da mutum kayan cikin a tunai da ala
Allah ka yi kira da jan kunne ga al'ummar musulmi a ga shanin kabari wasu za ka ga sun zo har da kasko sun zuba ruwa da kabari shin malam ya zo a shari'ar musulunci koko idan har bai zo ba garkwata malam ka yi jan hankali ga ɗan uwa musulmi da ta daina yin wannan al'amari
Masu Allah sun suka yi waɗanda abuwa sun tsoron Allah su bari. Babu ne wata ala ko hadisi ko kuma wani asali wanda aka samu wurin wanda ba su yi tsari. Balle ya zuwa ne koyi da Don haka duk abin da ya ce mutanen farko wanda ya wuce bayan biyu kan da ya ce gaba to wannan abin ba abin ba ne. Duk abin da muka tafi muna ya wadatar kai ko wannan abin da wadatar da kai ka ci tsoro naka. shi ne magana ta ke cewa kullu bil asin balala mu kullu balala fi tsari dukkan bid'a to wannan bid'a fata dukkan fata ko kuma ma shi ne fata
Amin.